wani mai soge so da juma'a ko na bismillahir rahmanir rahim asamaku kifi asmak shine jami'in sa ikhtanaka akwai na makura makura ikhtanaka ikhtanaka ya makure shi za'anif shine gills gills a gefen kifi inda take shakan numfashi da shi ba ko dan sai yan kauyoyi ba haka a sama to su ne za'anif sukan duba idan kana cikin jirgin ruwa akwai wani abu kaman kambu wanda suke jijiya shi shi ke sai ta jirgin ruwan in za ta bi dama ne sai a karkatar da shi sai ta dama in za ta bagu ne sai a karkatar da shi to shi ne sukan ana sukan to kifin shi ma yana da kurkalli kifin na tsakiya babban ba ga wani abu kusan sam gurin saman kanshi ba shi ne sukan shi yake bai dama ya daidaita ya saitin inda zai je shi ne sukan nafakata ni shi ne gurin da yake numfashi da su habata shi ne ya silmiyo su ta kada bimana a shi'ubu yankuna fulus jamin fals kifin hausa tilafiya idan kuka dubi jikin shi ba yana da wani bawa-bawa ba mai sunan shi min wanda ke kankare shi ba to shi ne fulus a sama ku haiwanin shi kifi dabba ne layin shi illa filma ibe rayuwa sai dai a cikin ruwa wai za a khurija ilal arzi idan aka fito da shi bayan ƙasa iktanaka to sai kuma ya makura wa mata sai mutu sai ya noki ya mutu kun san fura yanzu fura idan aka batta ya take yi ta kan noki ko shine taqabbud taqabbud in qabada shine ya nonnoki ruwan shi ya bushe wa huwa aridun shi kuma yana da fadi duk wasu ɗihi daga tsakiyarsa ya tadarraju fiddika yana raguwa wajen sirri kaɗan-kaɗan na haurar asu ta wajen kansa a za ga girman jikinsa da girman kansa faɗi ba ne ka za ga ya ɗanyi slopin ya ɗanyi ƙasa haka ko jikin shi bi da kuma wutsiyansa liyumkinahu an yashqa tariqahu domin ya iya yiwuwan masa ya tsaga hanyarsa filmai a cikin ruwa wa yasir bi sahulatin azima kuma ya tafi da sauri mai gaggawa ai wannan ne daga nan ne fa aka suka samu jirgin ruwa suka daga shebe din shi kifi ne suka suka yin jirgin ruwa akwai gawasa submarine wanda take nutsuwa a cikin ƙasa a cikin teku wali hada sabab da wannan dalili ne banan nasu sufunakun mutane suka gina jiragen ruwansu jami'in safina da kikatar tarfani mai sirrin gyaffa guda biyu wali samaki hamsu za'anib kifi na da za'anib guda biyar wahidatun fauka zahrihi ta farko akwai a saman kansa ita ce sukan wa arba'un fi janibaihi janibai batanihi a gefen cikinsa kuma akwai guda hudu ithnatani amama biyu suna gaba wa ithnatani khalfa biyu suna baya yuharrikuhuma jami'an yakin yana mu matsa su dukan su istibahati domin wanka ku duba yanzu idan aka shiga cikin kwale-kwale ba akwai pedal ba wanda ake janyo ruwa da ake tuki da shi to ai daidai irin shi ne shi ma a cikin kifi wa fi jawfihi a cikin cikinsa kuma nufakata ne akwai inda yake numfashi da su guda biyu mumtali a tani bil wanda suke cike da iska kamar huhuya na mutum idan nafaka kuma duk lokacin da ya numfashi da su khaffa sai su noke ma'ana sai su sauki ba nauyi wasu ida filma ito wannan shine zai bashi dama ya ya nutse cikin ruwa wai idan da gata kuma amma idan ya matse su sakula sai su nauyi wa habata daga nan kuma sai ya sauka wajillu samaki fatan kifi mugatta an lullube shi ne biflusin da waɗansu ɓawo-ɓawo kafira masu iya sulba amma masu ƙarfin gaske ka dubi hikimar Allah maimakon a bashi da jikin wanda yake zai iya kujewa in ya kuje akwai asibiti ne a cikin teku ka gani ba magani sai Allah cikin hikiman sai ya sa mushi wannan kai ko dan adam da kake da magani da dabbobi zaka iya kai asibiti kaga mu sai ba a samu da waɗannan suke jin a jiki ba talmau wanda suke haske kalama'ani sadab kamar hasken wuri wuri kun dai gane wuri ko shine as-sadaf akwai wani malami lokacin muna karanta wani islam an ba da arin shi da kuma can jama'a ta yi wallahi malam yana karanta da littafin nan farko dai da aka ba shi ce shi ba zai karanta ba to Allah ya taimaka dai muka karfafa shi da ya karantar za mu taimaka masa to wata rana sadaf din nan wallahi malam yi ta neman fassarar shi ina Allah bai zama ba taimakon ubangiji kawai sai gani zan wuce ya kira ni malam da Allah mai ma'anar sadaf din nan sai ni ce mishi wuri sai ya ce menene wuri sai ce a katina abin da aka yi kudi da shi da can da sauransu a nan ya ce na'am na'am na'am na'am na tunanin na ce to shine sadafa yi kwasfa wa hadhihi fulus waɗannan fulus din tamnau alamal istidam tana hana shi ne yaji zafin karo istidam karo da yayi ko hatsari buguwa da wani abu bil hijara da dutse wa shu'abi to da yankunan duwatsu yankunan duwatsu wala hu asnanun hada yana da haƙora masu kaifi qati'a waɗanda suke iya yanke wani abu ko mene suka sa za su yanke shi fi fakaihi a magamakansu ta guda biyu kai kun san dai mana halittar kifi akwai akwai akwai akwai mu'jiza kai yanzu in banda Allah wa isa yi walakinahu la yamdagu ta'amahu duk da hakoran fa amma shi bai tauna abincinsa har ya yake yi to a cikin yawu akwai enzymes ko wanda sukan taimaka wajen narkar da abinci kai kanka dan adam ma haka waya tawalladu fi jawfihi shibhu baydin wadansu abubuwa kanana kaman kwai sukan samuntu hayyafa a cikin cikin sa kathirul adadi masu yawan adadi la yuhsihi illa Allah wallahi ba mai ikil lissafi sai Allah shi e lissafa su hatta idza adraka har sai idan ya adraka bakahu har sai idan wannan in ya goge shi ne zai zama bakko ban sabon da suke ce mishi da hausa ba amma bari ko zan je wajen in kifi mu tambaya kun gane ko wani in ya je in kifi dalla tambaya kuma wanda suke kama kifi a rafi wannan kwai kwan kifi ƙananan nan idan yana cikin su lokacin da ya goge ya girma ya isa ya hayafa me ake ce mishi da hausa da larabci ne suna ce mishi bakko fala yamzi alaihi zamanin bai daukan wani lokaci mai tsawo illa wa kadin kalaba samakan sai kuma kifaye kawai sai gidan kanana fa ya tara ma alaihi kabirus samaki sai kuma manya manyan kifi su kuma sai su rinka daudala kan suna ci wanda kuma Allah sa za su girma sai su girma wa ya akulu kathiran minhu sai ta ci ikon Allah haga abincin da yake abin da yake fitowa daga jikinsa yana daga cikin abincinsa mishetul gurabi tafiyan hankaka darasi na 46 alkhali wa fintacce wanda bashi da komai subhanallah wa anwaqis samaki kafira nau'in kifi suna da yawa la yadrikuha hasrun gaskiya lissafi bai iya tattara su bai iya riskan su waya gane cewa ga adadin kifaye ka duba almashaqqa tajribi ta sai ko yanzu kai da kifaye sai an yanka mahuta kifai no da za za ma ka dubi katan ɗaya kawai no a ce duk sai an yanka famin hatta wili akwai masu tsawo wal aridu akwai kuma masu faɗi wal kabiru akwai manya wal sagir akwai ƙanana akwai wanda ke kuma in kai gagan shi ka ce maciji ne duk kuma kifi ne wa ma kana ra'asuhu yumathilu ru'usa ba'd sunifil haywan akwai wanda ke kuma kanshi yayi kama da kawunan wani dangi na dabbobi wa ma kana mu'dhiya akwai wanda ke cutarwa ya akulin nasu yakan ci mutane ma irin wayal din nan wayal dankara dankara za ga su wa ma kana layyina akwai mai sauki ya ishi fi maharin wanda yake mai taushi ya ishi fi maharin kuma shi na rayuwa ne a cikin irin wannan kwasfa na dodon kodi amma shi za ga yana da faɗi ne shi mahar shi ma kaman kwasfa ne mina sarrafi na tokunji na na kwasfa yaftahu yakan bude shi wa yuqu filhu kuma yakan kulle shi inda alhaja yan bukatuwa darasi ne kenan muka yanzu biyar ko alkhadim was samak me yin hidima da kifi me yin hidima da kuma da kifi khuddam ko khuddam zihamun shine cinkoso dafa'a ya tunkuda haqaratun shine raini anta haqirun kaskanci ba insiraf tafiya taghayyaza yayi fushi kenan yakidu yana yin makirci na tunun mai doyi alhaditha sabo muntin mai doyi kenan arsala sayyidin khadimuhu wani boss ya aiki mai masa hidima sabon nashi li yashtari lahu samakan min suqi din yaso maka wani yaso masa kifi da kasuwa falamma wasala ilal hanuti yayin da ya isa zuwa ga hanut shine kiyas kun gane kiyas da can akwai yan shaguna da ake na katako mai abin nan sai rinka shiga ciki na sai da kayayyakin shi to shine hanut hanut kantin kantin da double t double e kai waje da zihamul mushtari ne kafiran shadidan sai ya samu cinkoson masu cinikayyan mai yawa fawa kafa burhatan sai ya dawo da wani lokaci yan tazuru khifatar zihami yana jiran saukin wannan cinkoso na jama'a masu sayan kifi wannan su ta sabako na fi shirai mutane suna ta kai suna ta rigin juna wajen siyan kifin nan bila tartibin ba tare da wani layi ba kawai haka suke zuwa kawai falan ma ta danta zarihu yayin da tsawo jirin shi yayi tsawo da fa'ila dakhil hanud sai tunku da kawai shiga cikin shagon wa gaba da ala sama katin gidan kota kifi wa raja min al ba'i an yazina halahu sai fata shine raja fili ne nan akwai raja kuma suna jamin shi arja raja sai yayi fata yayi fatan mai shagon ya auna masa wannan kifin lahu ya auna masa wa yukhbiruhu bi thamaniha kuma ya bashi labarin kudin ya faɗa masa kudin walam ma lam yaltafit samaku ilayhi saboda mai yayin da saboda yayin da wannan mai kifin da biju ya karkata zuwa gare shi ba li haqara thiyabihi domin ya raina tufafinsa domin kaskancin tufafinsa karara alaihi talab sai ya sake nema da gare shi da ya auna masa falam yazdad kai bai kara mishi komai ba illan sarafan anhu sai dai karkacewa daga gare shi fatagayyadul khadim sai mai hidiman ya fishi min mu'amalatul ba'i lahu ta yanda wannan mai cinikan ya mishi mu'amala wada bara fi nafsi hilatan sai tunanin wata hila wata dabara latifatan mai sauki ya kiri lahu biya wanda zai masa makirci fa akaza samakatan sai ya dauki wani kifi wa qarrabaha min anfihi sai ya karkato da ita wajen hancinsa ka annahu yashimu ha kamar yana sansananta fa gtazal ba'i'u min zalika haba wannan mai cinikayin sai ya fushi wa kala gadiban sai ya ce yana mai fushi a sai ya na'am sai ya ce cika da fushi yana mai faɗi halin cikin halin fushi da damuwa lima za ta shi musamaki me yasa zaka rinka sun salamin kifi ayyuhar rajul ya kai wannan ya kai wannan mutum walaysa indi samakunnatin alhalin ban da kifi mai doyi oturki samaka ka bar min kifi na illam yujibuka idan bai baka sha'a ba warhal anni ka tafi ka wani guri wa rizqi ala Allah kuma arziki na hannun Allah yi fa qala khadim sai mai dimin yace ana la ashimu hadis samaka kai saurara ka ji ba shin shi na maka kifi nake ba walakin ni asma'u min hal jawabi ina jin wani jawabi ne take min an su'alin kan wani tambaya alkaitu alaiha wanda ne mata fa qala sammaku to kun ji mai sai da kifi shine sammak sai mai sai da kifin nan yace ma za ta alata to me ka tambaye ta wabi ma za a jabatka me ta amsa maka da shi faƙal al-khadim sai mai hidimin yace sa'altuha hal ra'at akhi wai na tambaye ta ne shin ko daga dan uwan nan nawa allazi garika fil bahri wanda ya nace a cikin teku منذ ثلاثه ayyam tun kwanaki uku da suka wuce fa ajabat annaha sai ta amsa masa cewa la tu'rafu la ta'rifu shay'an min akhbar al-bahri gaskiya ita yanzu bata san wani labari na teku ba alhaditha sababbin labari na teku ba li'anna kharajat minhu saboda gaskiya ta fito daga teku ne mun zo usubu aini duk za ta biyu sun gabata har sai kace mai kasuwa ko a to sananne ne daidin naman da ya kwana zaki shi zai ragu ta ce nama ya yi sati biyu ta yi kaga zai kwanta kenan Allah ya samu dace